إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنها صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markas ahadu suna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 19 ga wata na sha'aban hijira shekara 438 wanda ya dace da 16 ga wata na biyar shekara 2017 yawan sha Allah za mu yi darasi na 106 a cikin littafi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitabil aziz a sati da ya gabata mun ambaci mata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ka arma kamar muka bayani ni'ima ta Allah ko rahama ta Allah ga bayi zaka ga haram ce kayyadadda haram ce ake kayyadewa a san nawa ce ya ce din wanda ba wannan ba kenan saura duk halaka ne wanda ba ka kirga adadin halak amma haram za ka kirga ta a wancan sati mun ambaci mata mun kawo aya ta alkur'ani mamacin mata wajen goma sha biyar wanda suke haramu ne ga mutum ya arma a ambaci matar uba a ambaci uwa a ambaci diya a ambaci kanwa a ambaci diya dan uwa diya yar uwa uwar baba ko uwar babanka da uwa da ta rene ka da ilwa ta reno da mata da sarakuwarka da matar ɗanka da mata matar wani da gama tsakanin mace da yalwarta sai mace suna ta kawo hana gama mace da yalwar babanta ko yalwar kanwata ko yalwar babanta wannan shi nuka bayani a sati da ya gabata na mata wanda nasu ya zo akan haramtawa ka arme su to shi zai koma maka bayani dalla dalla kan wannan mas'ala sai ya ce matan wannan da aka haramta da muka ci haramu ne kashi biyu ne akwai haramci na hal abada wanda har abada ba wani yadda za a iya ramanta kuma akwai haramci wanda yana iya gushewa ka almeta shine muka ambaci wanda haramci ke gushewa wanda bai gushewa ce dalilin abu uku ne dangantaka sarkuntaka shayarwa wannan abin uku wannan haramci bai gushewa wanda aka haramta maka dalilin dangantaka da wadda aka haramta maka dalilin sarakuntaka da wadda aka haramta maka dalilin shayar da nono wannan har abada haramun ka ce sai ya a wancan sati mun ambaci daga cikin waɗannan na dalilin na dangantaka ta jini kenan an baci ɗiya uwa ɗiya ‘yal'uwa ‘yal'uwa uba ‘yal'uwar uwa ɗiya ɗan uwa ɗiya ‘yal'uwa kenan inda za mu tashi sabon karatu a yau ya ce saniyan kenan ɓangare na biyu wanda aka haramta na sarakuntaka kenan ya ce saniyan al-muharramatu bil musahara mata da aka haramta maka dalilin sarakuntaka dalilin sarakuntaka ita ce ummu zauja uwar mataka haramu ne ka armeta shine wani ya kawo rannan kishiyar tafa ci Allah bai ka kishiyar ta ba wannan duk wanda ba a jero nan ba ko ce kenan halakar yin har ma kenan kishiyar masarako ka bata ciki sati ne gabata wani ya so ko wani tambayar da ya ce wala yushtaratu fi tahrimiha ad-dukhul biha ita sarakuwa babu sharaɗin ya ka shiga ɗiyarta in dai an kulla alme ya ce bal mujarradul aqadi ala binatiha yuharrimuha in dai an kulla alme da ɗiyarta ko ka kwanta da ita ba kwanta da ita ba kurin uwar ta haramu ne gare ka ita sarakuwa ke sai ibnatu zauja almadkhul biha he diyar matar da ka shiga ɗaki da ita ta bangaren ɗiya sai ka shiga ɗaki da uwa ɗiya take haramta gare ka mai mana ko amma kana arman kana arman ɗiya uwa ta haramta gare ka ko ka shiga ɗaki ko baka shiga ɗaki ba amma kana arman ɗiya shikenan uwa haramu ne gare ka wata yace fa in aqada ala al-um wa lam yadkhul biha halat lahu ibnatuha idan aka kulla ma almai da uwa aka kulla ma almai da uwa wallan mai da kulbiya baka cika daki da uwar ba hallata lahu min tuwa diyanta kana iya almai in dai an kulla ma almai da uwa in dai wace ake da ita uwar ba kana iya warwarewa ka yanke ka ita ka almai diyanta yace ya wannan magana liqauli ta'ala fa illa matakunu dakhaltum bihin fala juna alaikum in ba ku shiga baɗaki da matan wa'inda aka yi magana an haramta maka mace an haramta maka mana mace daga diyar mace in ba ka shiga ɗaki da uwa ne ba in ba ka shiga ɗaki da uwa ba babu laifi karam ɗiyarta zauja tilbin matar matar ɗanka na ce matar ɗanka ba ruwanka da diyata mana me yake cewa matar ɗanka ɗanka iya rawan mace wani mata haram mace da daga amma wannan diya ta matar ɗanka matar ɗanka inda tana da diya ga dama kaɗa ma halaka rama an tana ittifaƙi ba na saɓani ittifaƙi na al'umma kana iya araman diyar matar ɗanka wadda ba ɗaya shi ba agola ɗanka ba agola ɗanka kana yara manta ya ce kuma haka kana iya arman ɗiyar babanka ka ɗiyar matar babanka dan akwai musu masu kawo ra'ayi a wannan yarinya an an zo da ita tana shan nono tunda babanka ya kwanta da uwarta wannan nono ya guda wannan hira ce bai ce babu na ce gashi ko ba su kawo na ra'ayi magabata a ago da babanka na iya da mai in dai babanka ya bata ba mata babanka ta zo da iya ta ma kana iya da mai ba wani sharaɗin karama ce bace kana iya da mai kuma ya ce kenan matar ɗanka haramu ne ka armita ya ce ita ma wata haramu bi mujarrad al-aqd ita ma mata dan ka iya ana kulla mai arme da wata ko da ba su kwanta ba wannan mata haramun ce wanda kula su arme dan ku ba ya kwanta ita ba in dai ya arme ta an kare sai ta hudu zawjatul ab matar babanka wanda zai bangaren sarbantaka matar babanka haramu ce wa ya haramu alal ibn tazawwaj bi halatta abihi bi mujarradin aqadil ab alaiha shi ma mata babanka in dai an kulla arme da babanka to ta haramta ga danka kin an haramta ma an haramta ma da atazawwud bi halit abi an haramta ma da arman matar baban shi halit abi ban bi mujarradin aqadil ab mata daga an kulla arme da uban to shikenan kai ta zama haramu gare ka ثالثا abu na uku al-muharramat bisabir rida na bangaren da ya maka na haramci ne kiso kuma na maganar akwai dalilin sarkwantaka akwai dalilin nasaba ko to zo wannan zai ga mana dalilin arada na mabuku ne nasaba da rada musar da rada na abu yanzu na uku shine wanda aka haramta da sabon rada shayar da nono dalilin shayar da nono mai hujja ya ce kala ta'ala wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a uwarka wadda ta shayar da kai nono haramu ne ka arme ta ta zama to kamar uwarka haka wa akhawatukum min arda'a haka ɗan uwanku mata na bangaren shayar da nono kenan wannan mata duk ɗiyar da ta aihuwa haramu ne gare ka haka mijinta mijin wannan mata duk ɗiyar da ya aihuwa sun zama ‘yan uwanka ‘yan uwanshi an makace ɓangaren uwanshi ya shi ko kanwanshi ta zama an maka baka yara mata wanda matan shi ta baka nono ka sha na reno ya zama kan babanka yana baka yara mata babanka haka shi baka yara mata shi haka ‘yan uwanshi baka yara mai haka kanwanshi ko shi duka baka yara a takaici wannan aya da ya kawo ta tabbatar da kenan uwa wadda ta baka nono haramun ka ce haka ‘yan uwanka mata na reno su ma haramu ne ka alme su bayan wanda ya kawo ruwaya da imam bukhari ya roto musulmi ya roto haka suna turmuzi ta abu dawud haka da imam nasa idin sun kawo ruwaya na guda uku ne ban da bin maja ya ce wa kalan nabi sallallahu alaihi wasallam arrada'atu tuharrim ma tuharrimul wulada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce reno ko shayarwa tana haramta duk abin da aihuwa ta haramta kina duk abin da ɓangaren uwarka ya haramta maka haka reno ya haramta maka yadda uwarka yadda kanwata ɗiyarta duk wani abin da babaka to uwar da ta baka nono haka take matsayin uwarka duk wanda ka san ɓangaren uwa haramta maka arma to haka ɓangaren uwa ta reno ba kai ba su da ɗiyanta da ƙannin da duk abin ta ta ya ce kuma haka ɓangaren mijinta kenan shi ma da abu ɗaya ne ya ce wa alahada a kan wannan bayani da aka yi wannan hujja ta haramta yadda na haramta shayarwa ya ce a kan aka wani aya da wannan hadisi kan wannan aya da wannan hadisi fatunazzilu almurdi'atu manzilatul um sai aka aje uwa mai shayar da nono aka bata matsayin uwa ma'aihiya an ba uwa mai shayar da nono matsayin uwa ma'aihiya wa tahrumu 'ala ar-radi'i hiya wa kullu man yahrumu 'ala al-ibn min qabl al-umm an-nasab kenan sai aka haramta ma yaron ar-radi' yaron da ya sha nono kenan shi ta shafa misali kananka ne je wani gida sha nono ba ruwanka da waccan kuma kana yaran manta ba ruwanka da wannan wuta shi tare shi yaran da aka ba nono shi shi ta shafa amma misali kanan shi wai shi iya almona umma iya yaran manta uwal kanan shi shi kanan shi ta shafa dan shi sha nono shi yasa ce kenan wa taruma ala radi shi yaran da ya sha nono an haramta mai wannan uwa ta zama haramu gare shi hiya ita wannan mata wa kullum man yahrumu ala ibn min wal um nasab da dukkan wanda aka haramta ma da ya harma ta bangaren oshi wata yi shi an haramta ma dukkan matar da ba za ka arma bangaren wakat wata heka to haka ba za ka arma duk wata ke da alaka da uwata ma'aihiya uwata reno duk ɗaya suke a cikin nan fa ya harumu ala radi a tazawwaj min yanzu yanzu a jero maka an haramta ma yaron da ya sha nono ya almi wa almurti'a ita uwar ta bashi nono haramu ya albita ummul murti'a ita ta bashi nono uwarta dan kakashi ce uwar wa ta bashi nono kakashi ce ummul zawjatul murti'a da uwar ma uwar mijin ai mata tana miji ko to mijinta uwar shi ma ta zama kakashi kenan uwar mijin ma ta zama kashi haramun almita ukutul murdi'a ita mai shayar da nonon yan uwarta kenan bai alamta ta zama hada kashi kenan bai alamta ba ukutul zaujil murdi'a ita mijin mijin matar da ta baka nono mijin matar da ta baka yan uwar mijin matar ta baka nono mijinta yan uwar shi ita ma ta zama an bakinka mai ba da satin da wuce aisha wani wanda mata shi taba aisha zaune waje gidan na benin ya sallama annabi ce yau da ya zo da ya shiga gidan kina ba shi usun shi gidanki dan babanki ne ce babanki ne da kenan matar da ta ba ƴan matar mijinta baka nono kenan ƴan uwar shi ma haramun ne ka arma banatu baniha wa banatiha an haramta maka jikokinta da ɗiyanta mata shi banatu baniha ɗiyan mata na ɗiyanta maza wa banatiha da ɗiya na ɗiyanta mata kenan ɗan wanda mata ɗiyanta maza da ɗiyanta mata duk ɗiyansa haramun ne karama ɗiyanta maza ta wanda ba baka ce gurin ya ce kanan baban kan baban ko da ɗaya ne kenan da ce mana ta uktu bana bana ta laka ko aka can baya bayani to ita mana tana maza kanan ta zama kenan sun zama kenan bana ta laka min rada'a ko bana ta uktu min rada'a ɗiyan yan uwarka ta ta jini to ita ma sun zama ɗiyan yan uwanka na bangaren raino ya ce al'ukutu min rada'a ita yan uwar da aka ba ku nono tare ita ma dai kenan ta zama ɗuwarka a takaici yanzu sai arrada'ul ladhi yasbutu bi ittahalil kuma ta magana kan reno reno reno irin reno ne ke sa mace ka zamanto an rene ka ka ɗauki wannan ta ɗauki matsayin uwa wani irin shayarwa ne reno na shayarwa wata shayarwa ce ta nono za ta sa mace ta zamanto uwarka gata malamai magabata da suna da wajen mazhaba kusan ra'ayi uku wani suna ce a dukkan inda ya ka sha nono kura kare kan malikiya kan haka gashin da kare wasu suna ce a reno uku he uku uku daya biyu bi haramtawa he uku na uku suka ci a sai here no biyar shayarwa biyar shayarwa biyar rada a hausa reno ne illa ya ɗauka ma'ana ce ko ya yaye shi muka ce dana muna nihin kenan ma'ana shayarwa a ba shi nono ba da nono an gwargwar ne ya ce kenan hujjar da za ta sa kenan hujja zai kama katar irin renan da yake tabbatar da haramci an aisha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tuharrimu almasatu walmasatan wannan ruwaya imam muslim ya roto haka abu dawud haka tanmuzi duk da suna rabakin bayan imam muslim duka wani hudu sun kawo su imam abu dawud tanmuzi nisa ibn majah a yashi take labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuharrimu massa wal massatani shayasuwa daya biyu ba ta haramtawa me aka ce ita kanta me al massakin kanta can cikin fuka suna ka bayanin nage na massa yaro ya kama nono ya sha ya sha ya sha tau'an ba karhan ba ba kube shi ba ya sha ya sha ya sha da kanshi ya bari shakira da masa ko imalaja imma imalaja ko masa ba ana nima na masa ba nasir bane ba da gashi hawa kace masa ce ta shawa ce ta sin ce wancan wannan masa ta sad ba ana ne masa ba ta shawa a masa sha ya kama nono ya sha ya sha ya sha kushi da kanshi ya bari hace daya irin wannan ake lissafi ba kuma yawan ajin biki kun ya wace nono ta ture a ce a ta bashi nono haka suke ba ya wace nono sha shi ke na ci haramun da baka bane ba ka a kwaɓe shi da kai shi ɗawa ne bari shi ne masa to ya taba masa ki ake magana a wannan ruwaya a aisha take ba labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuharrimu al-massat wal massatani shayasuwa daya sha daya ko biyu irin wannan wanda zai kama sha ya kushi kanshi dan ya sha sau daya ya koshi ya bari ko ya sha sau biyu ya ƙushe ya bari wannan ba ta haramtawa wanda sai na ƙarara imam muslim abu dawud tirmizi da sa ibn maja wannan ƙarara ne bai ta haramtawa ɗaya ko biyu to wannan kalmar cewa masa ɗaya ko biyu ba ta haramtawa makara ta biyu sai ya ce wa an umul fadal bayan wannan ruwa ya kenan ruwa ta umul fadal ita ba da imam muslim ya rubuta haka imam nasa'i duk da lafazin ya ce wa an umul fadal annan nabiyyi allah sallallahu alaihi wa sallam qala la tuharrimu rad'atu aw rad'atan aw al-massatu aw al-massatan mun fata ke ban labarin cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce reno ɗaya ko reno biyu ko mu ce sha ɗaya ko sha biyu ba sa haramtawa kinan wannan shine masu ra'ayin shayaswa uku take haramtawa mai mai tun an ce sha ɗaya biyu bai haramtawa kinan uku ta haramta wannan fikiyun ce masu cewa uku take haramtawa amma ba nasi bane ba karar ya zo reno uku ya haramtawa inda za mu samu damar ture magana su abu na gaba su na fahimta ce sun gona nasin ya tabbata annabi ya ce reno daya biyu bi haramtawa ganin samun nasin shi kadai ya suka dauka kenan uku zai haramta fijo ce fijo ne amma mu ji nasi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha qalat kana fi ma unzila min alquran ashar rada'atin ma'lumatin yuharrimun thumma nusikhina بخمس مع... بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن عائشة رضي الله عنها تكي بعد labari tana cewa kana fi ma unzil min alquran cikin abin da aka sabakar na alqurani ashar rada'at ma'lumat ni hadim reno goma reno goma ko shayarwa goma take haramtawa kun san abin ƙur'ani magana masukat na ƙur'ani akwai na alƙur'ani an shahi aya wata aya tana rubuce amma an shahi hukumcinta wata aya an shahi hukumcin an shahi ta wata ayar an shahi a ta a rubuce a hukumcin ta iyana misali aya ta hukumcin magana jehewa iya cikin ayoyi na ƙurani tana cikin ayoyin ƙurani amma an shaye rubutunta a cikin ƙurani cikin wannan bugun aradar ta akhira amma hukumcin ta daga tabbatar da hukumcin ta annabi tabbata suna ta tabbatar da hukumcin ta irin magana kamar jehewa akwai da ta ana kanta da cikin ƙurani amma aka shaye karanta ta amma hukumcin ta iyana wanda umar ke cewa mun kanta ta musanta kuma tana na tashin kiyama ruba da ya kenan nan kenan ayat aisha ce wannan tana daga cikin ayoyi abin da ake karanta alqur'ani ashar rada'atin wa alumatin yuharimuna reno shayarwa goma sanannu wanda kenan an san shayarwa goma to suna haramtawa ta summa nusukhina sai aka shahe goman bi khamsin ma'lumat ya aka shaye maimakon goma sai aka shaye shi ya koma biya ta manzan Allah ya Allah ya amshe ran shi wa hunna fi ma yaqra min alqur'ani suna cikin da abin da ake karanta na alqur'ani to kun sai magana qur'ani ardul akhira da aka zo rubutu zai da sabit a jagot sauran sahabbai akwai ardul akhira wanda ba dukkan sahabbai ba suka suka halarce ta na magana da aka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko shekara zaka jibril ya zo karanta alqur'ani to akwai wanda zawa akwai ayoyin da za a shaye su to shi da akhira wanda annabi karshen karatu karshen karanta wata yawa sahabbai ayoyin aka zo su a karshe wani a shi ne aka rubuta alkur'ani za ka samu sahabbai da dama da wasu ayoyi ko surori a wajen su amma aka ajiye su dan ba su cikin hadin akhir wasu wanda wasu dan jama'a gaba sai da ibn mas'ud daga baya da sun jama'a ga shi abin da ke wurin shi ya za a ce yake ka magana ya za a ce zaid bin sabirin su kamar ma'auzata ne ya dace zai ya san wani abun wanda muna da qur'ani iya can da zankon shi iya da zankon shi iya yaro ya cikin yara musa ya ce maka zaka dai yi inkari ya za a ce zaidu ya ture magana shi bulan su musaudi me daga baya ga musa bai shaida tabbatar he dawo daga magana shi Allah bin Saudi ya yarda da rajul akhira wal zaid ya shaida ya rubuta ita ce haka kina wannan to wannan irin wannan suna daga cikin kenan a bugun karshe aisha ta san da haka amma magana ba cewa a wajen arziki akhir bata cikin nassi da aka rubuta cikin alqur'ani ma me magana dai hukuncin iya nan irin hukumcin magana ta jehewa da aka magana annabi ya tabbatar da ita a hukumce amma magana rubutun ne babu shi amma ka bayani dai bangare uku na shaye alqur'ani mun ce akwai aya wanda an shaye ta a qur'anin ba lafazinta kuma hukumcinta akwai aya wadda an shaye hukumcin an shaye hukumcinta kuma an bar rubutun a rubuce irin ta magana idda da ake shiga guda misali da aya wadda an shaye rubutunta hukuncin ta yana irin misali na maganar cewa to wannan tana cikin irin wanda aka shaye rubutunta amma hukuncin ta iyana ta maganar reno guda biyar yake haramtawa yanzu sai wannan shine kenan maganar ita ce magana mahi hujja mahi karihi a wajen malamai masu taƙiƙi kenan reno ɗaya biyu ukun ma hudun ma bai haramtawa sai biyar shi ne magana shi magana matabbaciya da dai an kai an kaga anan dai aka tsaya yanzu shi nasi karar da ya zo ya hudu iyakar reno wanda yake haramtawa kuma ce reno yaro ya kama sha sha tawan ya bari ya ce daya an kai shi gidan wance ya sha nono ya haso kaza yi ce wannan mata ta zama washi shi ne na aka samu shaida ta ba shi nono haso biyar an san da haka to ita ce ake ma hukuncin uwa ta reno wadda aka haramta karam kuma take matsayin babanka yanzu ke nan ya soka maka wayannan da hujjoji na maganar irin nau'in reno wanda yake haramta yake sa haramci tsakanin kai da mace ta zama uwa ta reno ya ce wa shtarata an yakuna rada'u fil haulain an sharata shi reno an ce reno to abinda yake magana nan reno da ake magana yana haramtawa a same shi a cikin shekara biyu yaron ya sha nono a shekara biyu kina idan yi wuce shekara biyu ko ya sha bai ciki da yan wannan dubika ba akwai masala wajen magabata kan masalar renon babba wanda aishar dala anha akwai magana ita da salim maula abi huzefa yaro ne a gidansu ya girma suna mata wannan huzefa yaron ya girma gidansu tun ya karami kuma magana haramci ya zo wanda dai annabi ba ta uzuri ta mai ta ba shi nono so biyar a nasin ta shayar da shi dai zama kamar ɗanta saboda ta yi damu yaro zama ɗan gida kuma tare ke su tun yaro yanzu ya za ta yi annabi ta wani annabi ya ba ta damar shayaswa ta ba shi ɗauta ya wuce shekara biyu ya girma ya warware amma wannan hukumci aisha ta ɗauke shi tana ga yanzu ma za a iya yi a ba ya ko da ya girma na ya ba shi nuna zai zama haramun ga wannan mata amma dukkan mata annabi gaba da kaf ba wata amince da wannan ra'ayin aisha suna ga wannan ya keɓanta ga huzaifa shi ma dalili na wannan masala kamar ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa wannan hukumci ba a ci an shaye shi kuma sai an shaye shi ya ce duk irin wannan wanda irin wannan hali ya sama yaro ɗan riko a gidanka ya zama ɗan gida ba shi da gida hena ya wadda da ya wuce magana shekara biyu an aka ba shi nono ya sha za a samu wannan zaman hijabi tsakanin shi da wannan mata wallawa ala shi shi zai kawo wannan kudin yanzu zai kawo maka dai shi zama magana kudin magana dan ce maka jaye sai ka bi kama wacce ma kudin magana sharaɗin da yake sa a ce yaro in ya sha nono an samu haramci ta zama ta uwar shi kamar uwa ta shayarwa ya zama to an yi wannan shayarwa a shekara biyu kuma ga hujja ta madogara kan haka liqaulihi ta'ala wal walati yudina auladahunna hawlaina kamilain liman liman arada an tumar rada'a Allah ce ya kawo magana uwaye wal walidatu yudina auladahunna ma uwaye uwaye mata yurdina auladu suna shayar da ɗiyansu haulaini kamilaini shekara biyu cikakku tun su ne wanda Allah kaime da magana na reno har shi ne wanda aka rigimin da aka samu tsakanin mas'ala ta maganar samun ɗa na mace a wata shida ai daga nan ne can Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin wa hamaluhu wa fisalu 30 shahran yaro ɗaukan cikin yaro da yaye shekara biyu tun yi cewa fisalu fi amin yaye a shekara biyu irin wannan cewa almana da aiki bana da'a kenan shekara biyu ce ta yayi kenan iya kai sha da yaro shekara biyu to wannan mas'ala ta sa sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da Usman bin Affan an kawo ta mace da ta an mata arme ta ayu a wata shidda Usman bin Affan ya bada ya mata hukuncin haddin ajiye ta sayyidina ali yazo ya ka irin wannan ayoyi ta baiwa kan wannan aya ajiye ta dan ga ya kai wannan aya nan Allah ya ce da dokan ciki da yayi shekara wata 30 nan ya ware ya ce reno shekara biyu a wata shidda wata 30 an ware shidda hudu sauran nawa sauran shidda kan wannan sayyidina ali ya kare jiha ga wannan mata aka tsaya kan wannan shi ne aka tsaya har yau ake magana idan mutum kana da mace tana gidanka sai ta ayu a wata shidda shari'a ba ta zaka a kudu ne babba na bane ba to wa ma nan ba an ce ba dole ya kado ka a an gara hujjoji mun suka tabbatar da ba naka bane ba akwai hanyar li'ani kai dai kai li'ani kana yi li'ani cewa dan kuma shi kenan turi shi amma haka kuka ce a bada bada gurin shi shi batar da in ta wata shida gidanka za mu ce ɗanka ne allahu alam kuma mu yaki zahirin shari'a zahirin shari'a ne allah san gaibu don a kare mutuncin mutane to nan kenan kaga nan ya kawo wannan aya a wannan wuri cewa kenan magana rada'a iyakar reno shekara biyu allah ce shine kenan wanda aka rena bayan shekara biyu kenan ba a cewa wannan ta zama oshi ƙarƙashin wannan aka tambaya da tana balla na yawan ta yin ta a wajen maɓun aka yawan tambayin maganar mas'alar mutum ya sha nonon matar shi wani ana yin wani tambaya abin da idan akwai masu tambaya da yawa kan mas'alar matan suka yin tambaya matan suka tambaya kan ɗan adam so da kan tambaya ce to wai kai mai gamga nono gama yaro ma kai ka shigar gima wani mai kayan yaro na gama da kayan yaro eh bisa da kayan yaro ka bar ma yaro kai shaka mishi kwano ka saka da cikin abu yau me zai maka ka bar ma yaro shaka shi kaka cikin rigima to amma ana magana wai suna kasan adam komi ba ka tabewa ba irin wannan cikin wasa ko da dai an shan wasa ya kai wasa ba a cewa wai irin wannan yaro ne shi ke neman mata ka tasan haramun ka tasan haramun ka suna ka shan wanta a batan haramun ka batan haramun ka magana ke ko ka sha kuma ne magana irin shan ake wani ba kun ma a kama a sha a ko sha bari to kai kashe ne nuna yaro sai ba kashe ne ba to yanzu dai muna maganar cewa rada'a wadda take haramta take haramta haramci na maganar zama uwarka sai ka sha nonon a cikin shekara biyu in ka wuce shekara biyu ko ka sha ba zai maganar matarka wannan kage na bai cikin haramci bayan wannan aya sai kawo kuma ruwaya wadda imam turmuzi ya ruwato ka cikin rawar galil bayan tabbatar da aminta wa anu musalama qalat qala Allah sallallahu alaihi wa sallam la yuharrimu min ar-radai illa ma fataqa al-am'a fi thadai wa kana qabla al-fitam ba a samun haramci na reno na shayarwa sai abin da ya bude hanji ke nonon da aka sha dalilin shi kai hanci ya bude ke na yaro ya girma kuma a cikin nono ya kama ya sha ba a kwab ba eh a nonon ya kama ya sha kuma waka na kabalar fita ka bebe na hili kuma wannan renan an yi shi kahin yayi ka gaba da gima ko an sha nonon kahin yayi shi ne yake zamantowa uwa ta reno in ka sha shi maso biyar yanzu wannan ya maka bayani da wani bayanai ya yi su ne karkashin bayanin magana rada da muka yi magana uwa ta reno to ga irin uwa ta reno suka zamanta uwa reno kenan mata ce wadda ta baka nono ba so ɗaya ba ba bi ba ba uku ba hudu ba sai biyar kuma shi ma yaro ya kama ya sha ya sha tsawon ya bari shi ake da rada a guda ko masa guda wannan shi ne kuma ya zamanto ka sha wannan nono kahin ka cika shekara biyu in ka wuce shekara biyu kenan wannan haramci bai shiga amma in an samu wannan sharɗin gaba ɗaya to wannan duk mata ta baka nono wannan bayani gabata ta mutu kamar uwa ka ta haihuwa shi ne kuran kamar baba ka ta ahe ka duk ɗaya ne abin da yake haramu ɓangaren babanka ita ma zan haramu ɓangaren ta sai al-muharramatu mu'aqqata mun can mun yi bayani wanzu wannan suka huce su ne haramci na hal abada dalilin dangantaka ta jini da dalilin sarakuntaka da maganar shayaswa wannan ukun haramci ne hal abada ba magana gyara to ga haramci wanda yake ɗan lokaci ne na iya gushewa da haramu ce gare ka cikin wanda muka ambata sha birkin nan da kuma daga bata zamanto halar gare ka a saman dalili sai ta koma halak sai ta ɗaya aljama'u bain al-khutayn gama tsakanin yan uwa ya da kanwa mun bayan aka ce al-ukhut ko al-akh duka na cikin muke bayyana kansu ana nin ciki daya ba kuzin ba ba kuzan ba dan uwa na ce al'akh ana dan uwa na jini da ka ce ɗaya ɗan uwa mai bayan zatin da gabata ɗaya ɗan uwa ɗaya ɗan uwa ba ɗan uwa ba na zumunci da muke ce ɗan uwa ku zai kika ɗan uwanka ne nuke ɗaya maza biyu ɗaya mata biyu ɗan uwanka ne amma ɗaya shi halakci ka arama ni bayanin satin da wuce wannan kai da ta uwa uwa uwa ɗaya ba ɗaya wannan kai da ta uwa ban ku uwa ɗaya ba ɗaya ɗan uwanka ce a haka amma diyarta halakta ta karama shi ma dan wannan kuma ciki uwa da uwa da uba da dan an ce yake ce zumunci wanda ya ta ce dan wana ne man dan uwan dan wata wanda bata halaka armeta kin yanzu zaka iya araman misali mace ce halaka araman diyarta wannan zumunci iya nan amma bangaren arme akwai shi nun ga misali sayyidina ali fatima ali radiyallahu anhu fatima fatima da take gali a bangaren zumunci fatima da take gali dan da manzana da ali diya maza biyu suke da ali da namzar zama amma ga ali a fatima bangare guda ɗalwar shi kai matan shi bangare guda kuma da ya fi shi wajen bangaren dangantaka ta ta zumunci amma bangaren arme ba harin su kanu su kenan wannan hada tsakanin yan uwa guda biyu Allah ya hana yace li qawli ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtayn ila maka salaf cikin tana muka ba a mata baya da ku har tsakanin iya da kanwa sai abin da da aka kai musulunci wannan kuma da gafarta ya rabu to yanzu nan mi bayani kenan Allah hada ya hana bai hana ba ka aina ka karmi kanwa a lokaci guda su zaman to matanka shi aka hana amma ka armi daya kuka bata ko ta ki zama misali ana iya to a bashi kanwar misali tunan ta ki zama wannan ko ana san zaman zumuncin ya ce to a bashi kanwar he a raba he a kwashe kayan ta ya sake ta ya sake ta kuma a kame kan wata kuma daidai aka yi wannan ba laifi aka yi ba ko kuwa ta mutu ne wannan kuma dama ana ma'ana yan ta mutu a ce yan ta mutu kuma a kame kan wani daidai ne ba laifi ba ne ba ko ya daidai ne nan shi Allah kenan hadawa sai wanda har mutum da ya zo a sunna ba shi a nasin qur'ani na aljama'u bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha wannan shi ne zo a sunna hada tsakanin mace da ‘yar uwar babanta ya shigo kan washi wa khalatiya ko ‘yar uwar uwarta ya tafi kan wata shi ma ba haɗa su shi ma wannan magana ya yi ta dalilin ruwa da bukhari ya roto musulmi ya roto haka abu dawud turmuzi haka ibn maja haka imam nasai ya kawo ma'ana ba lafazin ba din da ke na abu ne an ya tabbata haka cewa wannan magana da yi ta hana haɗa mace da ‘yal'uwar babanta ko ‘yal'uwar uwata shi ce amma ko khala amma ‘yal'uwar uba khala ‘yal'uwar uwa amma ce kuma khala ce kuma dalilin ya ce ruwaya ta abu hadisa abu hurairu ratil an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal la yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha wala bayna al-mar'ati wa khalatiha kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yujma ba hada bana mar'atu ammatiha tsakanin mace da ɗan uwar babanta ba hada su a igiya guda wala bana mar'atu wa khalati haka ba hada tsakanin mace da ɗan uwar uwarta annabi ya yanki ba hada su wannan shine abinda yake sai muka bayani na hadawa to nan kaga kenan haramu ne ɗan uwar matarka haramu ne mu'akkad ana yi wani hali ya canza ka alfita shi magana kenan haramci mai lokaci ya yi gushewa kaga nan gushewa kana iya sakinta tana iya mutuwa wani dalili da kawo da haramci ka alfita amma yanzu matuƙa ka saki alwata ko alwata mutu shi kenan kana iya arme sai zauji talgayar zauji talgayar ma'ana mata wani zaujatul gairi ba matar wani wa mu'tadatuhu wa mu'tadatuhu da matar matar wani mu'tadatuhu wanda ya sake ta amma tana cikin idda shi ita wace matar shi tunda ya sake ta amma ta ke da mata wata ƙarƙashin igiya ta wani tana gidan shi da wata ya sake ta tana cikin idda ba ta ƙare ba wannan haramu ne ka arma amma na haramcin yana ita wannan yana iya sakinta ita kuma waccan ita ma tana iya ƙari idda kenan daga baya ya zama to halar gare ka ya ce ya wannan magana da ƙauli ta'ala kuma dai ga madogara kan magana don faɗar Allah mai girma da buwaya wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum can ba da maka amana cikin matan haramu mata nan akwai aka musanat mata katangagu masu kare kansu sun zo musanat matan wani sun zo musanat ɗiya ba bayu ba ta ƙurani kun yare in suka zo kunu nan alunan an kai nan ake musanat nan almusanat matan wani tunan almusanat mata na wasu haramu ne ku arma hecca illa ma malakata aymanukum sai abin da damu ku ta mallaka ai kafiri mata kafiri mata shi ce amma ya ce yaƙi sai aka kama ta a yaƙi ta zaman ta baiwa aka raba har ana kana iya ya ta kuma halatta mata shi a da amma yanzu ta zama halar gare ka tun da kama lage ta yanzu ya ce ke a matuƙa tana mata wani kenan haramu ce kawai kenan haramu ce ne mu'abbat iyayewa ya saki iyayewa ya mutu sai ya shiga takara ai ma'anar ayar hurrimata alaikum musnatu minan nisa an haramta muku mata katangagun mata ma'ana mata na wasu ai mutazawwijat min hunna ana ne mata masu arme eh al-musawwat ba illa illa al-musayyibat illa al-musabbiyat illa al-musabbiyat al-musabbiyat kenan sune mata na wasu ne amma an kamo su halin yaƙi al-musabbiyat ce fa'inar musabbiya ta hidu lissabiya ba ta lissibira ita mata wadda aka kama al-musabbiya al-musabbaya mata da aka kamo a yaƙi ta hidu lissabiya ta halitta ga wanda ya same ta wanda wanda ka zama a cikin cikin raban shi mace ce ta wani aka zo aka raba a ganima aka samu to kai duk da mata wani ce amma ta halitta ga wanda aka ba ta zama to cikin raban shi amma ba da istibira bayan ta yi jini duk da halakce gare ka baka za kurin kakon ga zo ka hada ta kurin inda ya mata wani ce ko tana da ciki duk ba a yi wannan magana da ya hodi da ya ce ta halitta ga lissabi ga wanda ya ɗauko ta wanda ya kama wanda ya same ta ba da tsibirai ya ce wa in kanat mutazawijatun ko da matar wani ci li hadisi abi sa'id ya wannan magana hadisi abu sa'id al-khudri ruwayar da imam muslim ya roto abu dawud ya roto haka tirmizi haka imam nasa'i su roto ruwayar me a wake cikin ruwayar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فزهروا عليهم وأسابوا سبايا وكان ناس من أساب الرسول صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من عدل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والموسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال idan qatat iddatuhun wannan ruwaya wadda imam muslim ya roto imam tirmidhi abu dawud imam nasa'i abu da kudu ke bar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'atha jayshan ila Qautas ya aika wata runduna ta yaki zuwa Qautas gari a wannan wuri falaqiya aduwan sun gama da abokan gaba kahurai faƙatarun suka yaƙe su fa zaharu alayhim suka ci nasara kan abokan gaba wa asabu sabaya suka samo kamammun mata suka samu fursuna wannan mata da aka samu an raba wakana nasu munasabar rasu salama ta harajun min ga shanihinna sai wasu mutane daga cikin sabai sai ta harajun mata harajun sai suke ga laihi ne min ga shanihinna su kwanta da waɗannan mata min ajal azwajin domin matan wasu da mushrikai suke kyamar ku sai an ya koyi halitta mu kwanta da matan mutane wannan shi aka samu an raba mata amma yin suke ga akwai mushkila suna ga laihin gashiyanihin na azal azwajin min mushrikina suna ga laihin kwanci da wannan mata saboda mazan su mushrikai mata wasu ne yace akan wannan ne sai fadar Allah ta sabku subhanahu wataala والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ما تاكت نوانسو haramu ne gare ku sai wanda damar ku ta mallaka ya matuƙa kun mallake su a halin yaki to wannan ai fahunna lakum halal wa'annan mata da kuka mallaka halak ne gare ku idan qadat iddatuhunna in sun kare iddasu na iddasu anan istibra'i jini guda kura shine idda da aka ce idda kenan idda da Allah yake mata ana kiran irin wani isbra'i idda ana kiran ta saki idda ana kiran ta mutuwa idda ana kiran misali zama mace misali da aka wa kullu idda ta isbra'i jini ne daya bata ba ta jini ku ba Allah san hadisi amma na sunan idda dan shine lokacin da aka kayyade mata ba ta iya arme ita haka ba nan idda ba ko ce idda wata uku na ko jini uku ba a'a kai su waɗannan mata idan su jini guda ne duk mata da ka samu a wajen yaƙi ta zo cikin halin ganima to jini ɗaya za ta yi haka mata wadda aka ma huli ba ta jiran ba wai ta jini uku da aka wadda aka rama miji kudin sadakin shi daga ta rama kudin jini ɗayan ta shi kenan yadda ya gidan wani gida da ba sai ya ce almutallakatu talata ita ma wata mata ce wadda aka haramta mu'akkatan ko matar da kama saki uku a jere daban-daban wannan mata haramu ne ka almeta amma wani lokaci ba ba da ba ya ce la ta hillu zauji hal'awwal hatta tanki zaujen gaira nikahan sahihan لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن زنا أن كما حدود الله yace matar da kama saki uku haramu ce gare ka ɗan lokaci yace la ta hilil zawjiyal awwal ba ta halitta ga mijinta na horko wanda ya mata saki uku daban-daban ya sake ta ta koma ya sake ta koma mai da ta haye su uku tunan ba ta halitta gare shi hatta tankiya zauje na gaira sai ta almunin miji wanda ba shi ba kuma an yi nikahan sahihan an yi arme ingantacce an yi arme wanda yake arme ne na halaka an tashi daki an kwanta an sadu da wannan mijin kuma da ke halitta ne arme ta ta ce arme sahihi ya ce ya wannan magana shi ma don faɗar Allah mai girma da buwaya fa'in tallaka in ya sake ta kenan can bayan da tallaka maratan kenan bayan saki biyu da aka yi to fa'in tallaka in ya sake ta bayan biyu falata hillu lahu ba ta halitta gare shi min ba'ad bayan saki na uku ba ta halitta gare shi hatta tanki hazaujen gaira ya ta alamonin miji daban wanda ba shi ba fa'in tallaka ha nan shi miji na biyu ake magana in wannan miji na biyu ya sake ta to anan fala juna alaihima babu laihi tsakanin wannan mata da mijinta na farko an yi taraja'a su koma armansu malace in zanna an yi qima hududallah bai tsoron Allah in kana ga alama in an koma za a zama kwarai in kana tsammanin an koma za a yi na gaskiya to babu laihi hukuma wannan kaga shine cikin mata wanda ta hudu wadda haramcinta mu'akkata ne dan lokaci ne na igushewa yanda ta kare idda yanzu kuma ta ta malaka ta yi arme ta kare idda amma inda kina mata yi ba arme ba ta halatta gare shi zawaju zaniya arman mazinaciya haramu ne ka armi mazinaciya mace karuwa amma hala bada ne a'a tana iya tuba ko tana iya tuba amma tana karuwanta haramu ne ka ya ce la'ihillu lirrajul an tazawwaji bizaniya bai halitta ga namiji ya aron mazinaciya walahilin mar'ata an tazawwaj bizanin haka ta mace batta halittar bai halitta mace ta armi mazinaci illa an yi wuta sa kullum min huma tauba sai inda kowanne idan mace ce ta tuba in namiji ne ya tuba to na kuma an kare ta tabbata ta shi makabala ya ce ya wannan magana da ƙauli ta'ala a zane layan kihu illa zaniyatan a mushirka wa zane ta layan kihu illa zane a mushirka wa hurin mazalika allah mu'mini mazinaci a zane muke mazinaci layan kihu illa zane bayan arman wata yar wuce mazinaciya ita zai armaci aboki arman shi ko ta mushirka a barantar addini adadin haka halin mazinata yake ita ma wazana ta tama mazinaciyar lanki wanda zani ba mai alamanta sai ma'ana sai wanda yake mazinaci kenan haka ce mazinaci bai alamun wata yanzu mazinaciya ko mashirka ita ma mazinaciya ba ta alamun wani sai mazinaci ko mashirki to da wannan Allah ce wannan gaba da abin Allah ya mata hori mata daga alamun ne Allah ya haramta mummunai kenan arman mushirka ko arman mazinaciya ko arman mushirki ko mazinaci haramu ne to amma nan kafin su tuba ne wani ya wani abdullahi bin abbas wani tambaya ya ce ina zamane da wata mace mun yi aikin banza da ta ko muna aikin banza da ta amma allah ya arzuta mu da tuba na iya armanta ya ce i ya ce to ni wani ya kai mana ai ai an ce allah haramta armar zinaciya ce da su zalaka da su hata fi zaka wannan ba wurin bane ba sai je kaka aimeta ce da lahi na dauka ya san bala'i bane ba dan dai wadan dai zai ne ce kaka aimeta yin ne ce kaka aimeta ne ne kun tuba inda lahi na dauka ina san wani baka lahin wani amma dai ya ishara ce da ya bashi nutsuwa ne kada iya ramanta da shi yasa abun halaka ne wa an amr bin shu'aib an abi an jaddi anna marsad bin abi marsad al-ghanawi كان يحمل أسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنك وأناقة قال فسكت عني فنزلت والزانة لا ينكوها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكيها عمرو بن شعيب كان رواية شي مسند بن أبي مسند الغنوي iya maka irin masu bayu ne kama aka ce kamamu ba a maka iya zuwa maka kenan iya fatauci ta maka akwai wata aboki shi wadda suke yin yi can kamar gaji da ba naka ba tana iya da abokiya ta ta sakarci mace da wajiku abokiya zana shi karo shi kwaro karo shi wannan karo shi ce ana mata suna sunanta wace bakir kada ta karo na suna ana sunanta kuma kan sadikatu mana abokin zina shi ce sai ya zo ya ce ya rasulullah an kiwo ana ka ku hinan kowa santa gari karo ta zanna karo ta zanna santa a makka ya rasulullah zan yi arma ana zan yi arma ana ka zan arma da rasulullah annabi ce a annabi ya shuru bice kun ba dan ba ra'ayi bane ba annabi ce komai ba shine sai aya ta sabko wazzanatu lan kiwa la zana mushrikin mazinaciya ba mai armanta sai mazinaci ko mushriki kuma kashe dai Allah ya haramta wannan ga masu imani dai kashe aya yace fada'ani annabi sai ya kiraye ni fa qara'aha alayya sai ya karanta mini wannan aya kina wannan karuwa mu ce abokiye shi da ya so ya arma annabi ce kakka arme ta koran annabi haramta mai kenan ne magana hujja ce ta ba arman karo kurum sai al'ankihatul fasida yanzu dai irin wannan mun ji dai irin mata wanda suke haramu ka arma wanda suke hala abada da wanda suke haramcin yana gushewa yalwa tsakanin gam yalwa guda biyu gamace da abokin yalwa ubanta ko yalwa uwarta da magana ta mata wani ko mai idda ta wani da wadda take aka ma saki uku ko kai gama sakin uku ko mazinaciya wanda guda biyar su ne su haramcin su lokaci ne gushewar shi kenan yan mace ce ka saki al'uwarta yan halakin ce ka saki diyar in mata wani ce da ya saki in kuma mai sakin uku ce ta yi wani arme bayan sakin ta uku da kai kuma ita kuma mazinaciya ta tuba kenan dole ya ka arma ga baya arme wanda yake ha arman banza ne shi an kan arme ne ba ba mai suna arme ba arme ne lalatacce ba arme ba bai suna arme kamar zana ce kurin nikahu shiga nikahu shiga ga shi da yake وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه لآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابن ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك أمين يقول كنا مسانيا إشانج إشانج أمين مسانيا يقول شيني يتي مي الأمر شغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما shine namiji mutum ya armar da ɗiye shi ko ɗan uwan shi ko wani wannan dai mai manhal ulayatu alaihi wanda yake da wulicinta iyakka kanwaka wani waka dai wadda dai kai kake da wani cinta he ka arama ma wani amma sharaɗin ala an zawishi al'akar shi ma wancan da ka ba kanwata ka ko diyar taka akan shi ma ya baka tashi ya baka diyar shi ka baka tashi ko ya baka kanwar shi ka baka ai masanya kawai ba ta kowa ta kowa أو ابنته أو أخته أو بنت أخته دل دي إما يكا إما الوكا إما الوكا دي دل دي ونكي لمنشي ونكي دا ونكي وليش كذا كذا كمان ذاك أمبارك توا أي مسانيا يче أو نحو ذلك كود ما كمان تمونا وهذا العقد على هذا الوجه فاسد irin kunna alme akan wannan sharadi gaban ta kan baka tawa alme ne na banza batacce sawa'un zukira fihi maharun amla da ce haramu ne ko da nan kasa akwai malai masu ganin in gaban in baka tawa in an ba da sadaki ba zai yi ba ne kamar da kantar sadaki zai kaka ciki cikin maliki suna kana magana to shi ne magana da yake yi irin wannan arme ko da kowa bai sadaki haramu ne haka zaka hujjoji kan shi ko da an ba sadaki irin musanya dan menene a yi shi da sharɗin musanya ka ba ni man baka ne ko da an ba sadaki anan manza ne zai ka da dalilai ya ce maka wannan sawa'un zukira fi maharu amala an armeni na banza ko an bai sadaki ko ba sadaki da ɗaya ne ce da anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam na an zalik domin manzan sallallahu salama ya hana irin wannan arme wa hatar minhu ya tsoratar akan yin shi kuma qala Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantakum Allah mai girma da buwa hakikani ya ce abinda manzo ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku ku hannu ina ganin ya kamata mu tsaya sai Allah ga fatan samu sai mu dasa kan hadisi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته